بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى إنما نقيسوا تأدين المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi yau muna biyu ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk littafin malama shekhatu bintu muhammad alqasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi wanda muke gabatarwa a wannan majalisi namu mai albarka na masallacin raji kwatas da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a karatun baya mun shiga a babin da malama ta bude mai suna asbabul huzni wato wasu daga cikin saboban da ke sa mutum ya shiga damuwa ko ya yi bakin ciki a rayuwa mun karanta gaba ta farko shine al-i'radu anillah shine mutum ya kau da kai game da bin dokokin Allah ko ya zama Allah ya umarce shi baya bin umarnin Allah ko kuma ya zama ababen da Allah ya hane shi bai hannu daga hannun Allah ba ma'ana ya kauce ma bin umarnin Allah ko kuma ya zama cewa ya kauce ma sauraron ayoyin Allah ya kauce ma sauraron alkur'ani ma'ana shi duk wani abun da zai haɗa alaƙa mai kyau tsakaninsa da Allah to ya yanke shi to wannan yana tsunduma mutum a cikin baƙin ciki yana sa mutum a cikin damuwa amma in mutum yana da alaƙa da Allah musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiya Allah ya masa rahama wani yake tambayansa cewa yaya mutum zai yi ya gane matsayinsa a wajen Allah ya za ka yi ka gane kai waye ne a wajen Allah ya za ka yi ka fahimci cewa kai babba ne a wajen Allah ko kai karami ne a wajen Allah ya ce masa hanyar da za ka yi ka gane matsayinka a wajen Allah shine ka dubi menene matsayin alkur'ani a zuciyarka idan kaga cewa matsayin ƙur'ani a zuciyarka matsayi ne mai girma kana darajanta alƙur'ani kana mutunta alƙur'ani kana ba alƙur'ani girma kana girmama ayoyin Allah kana girmama duk inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce to kana da matsayi a wajen Allah amma in ya zama qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine wulakantacce a wajenka to kai ma wulakantacce ne a wajen Allah Daka idan mutum ya bijire ma Allah to sai Allah ya hukunta shi kamar yadda muka karanta idan mutum yana sabon Allah a fili to Allah maɗaukakin sarki sai ya hukunta shi a fili in yana sabon Allah a ɓoye Allah sai ya hukunta shi a ɓoye kamar yadda a Sufyanu Thauri Ibn Taymiyyah ke faɗin cewa fa dhunubu laha uqubatun as-sirru bis-sirri wal alaniyatu bil alaniya zunubai suna da wasu ukubobi in ji ibn taimiya ya ce idan ka saba ma Allah a bayyane to in Allah ya tashi hukunta ka shi ma sai ya hukunta ka a bayyane idan ka saba ma Allah a ɓoye shi ma Allah maɗaukakin sarki idan ya tashi hukunta ka to shi ma sai ya hukunta ka a ɓoye yadda ka saba ma Allah shi ma ta nan Allah yake hukunta ka aljaza'u min jinsil amal irin aikinka irin sakamakon da Allah yake maka liyajziyal ladhina asa'u bima amilu wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna idan kayi mummuna Allah ya saka maka da mummuna in kayi mai kyau Allah madaukakin sarki ya saka maka da mafi kyau Ibnul Qayyim a cikin littafinsa mai suna Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i shafi ko kuma littafin da muka fi saninsa da adda'u wad dawa' ya yi babi da yake bayani akan wato tasirin da sabon Allah yake da shi a rayuwar mutum sabon Allah ya ce daga cikin abin da ke wato babban illa na sabon Allah ya ce daga ci akwai hurmanul ilmi idan mutum ya zama mai yawan zunubi to Allah sai ya hana mishi ilimi ilimin addini ne ko ilimin rayuwa ne Allah sai ya hana masa in ya zama mai yawan zunubai Allah sai ya hana shi Allah sai ya hana shi ko ya bashi ilimin amma babu albarka a ciki shine yace fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dhalika nura yace saboda ilimi wani haske ne da Allah ke jefawa a cikin zuciyar mutum shi ko saɓon Allah to kashe wannan hasken yake yi saɓon Allah zunubi shi yana disashe wannan hasken ne ilimi shi kuma haske ne ya ce walan majalasa shafi'iyu bayna yadai malikin wa ƙara'a alaihi a ajabahu mara min wa furi fiɗunatihi wa tawakkuli zaka'ihi wa kamali fahimihi ya ce lokacin da imamu shafi'i ya zauna gaban maliku ya yi masa karatu imamu malik ya sha mamaki yadda ya ga wato saurin saurin wato kaifin basira da saurin ɗaukan karatu da kwakwalwan shafi'i take da shi yanzu yanzu nan za a ba shi abu da ya karanta kawai sai ya haddace yanzu yanzu nan ta cikan fahimtansa imamu malik sanda ya yi mamaki amma duk da haka imamu shafi'i da ake ce yana da kwakwalwan da idan ya karanta abu ya ɗauki shafin nan ya kai ya komo shi kenan ya haddace shi sai dai kuma a tafi shafi na gaba idan ya haddace kuma haddan ta shiga kansa to ta zauna kenan babu fita amma ya ce faƙala inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi zulmatil ma'asiya imamu malik ya ce masa to zan faɗa maka wani abu daga ganinka Allah ya jefa wani haske a zuciyarka to kar ka kashe wannan hasken da duhun zunubi kar duhun sabon Allahnka ya kai ka har ka kashe wannan hasken da Allah maɗaukakin sarki ya jefa a cikin zuciyarka imamu shafi'i wata rana ya zauna yana karatu yayi yayi ya haddace ya ga haddan taƙi yayi yayi yayi yayi ya ga yanzu ƙwaƙwalwansa tana samun rauni shine zai samu malaminsa imamul wakiya yake ba shi labari gashi yanzu fa hadda ba ta shiga ƙwaƙwalwansa kamar yadda take shiga da shine yake ce masa wataƙila akwai laifin da kai ma Allah ne Allah yake hukunta ka ka je ka yi tunani ka je zauna yi tunani abin da yake iya tunawa shine ya fito zai wuce wata mace ta zo da ta wuce sai iska ta sai iska ta kada sai ta dan yaye kaurin kafanta sai kalli kaurin kafanta wannan shine iya abin da zai iya tunawa sababin da yasa Allah madaukakin sarki ya hana masa haddan ta shiga yin take ada to ballantana kuma mu yanzu da mai ce ni ɗalibin ilimi ne ni mai son ilimin addini ne amma yana da kalle-kalle a waya yana da kallace-kallacen hotuna da videos na banza a cikin waya kuma yana so shi mai haddace alkur'ani yana so shi mai haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan amrun la yajuzu ne ba zai yi ba ko da Allah ya bashi ilimin ilimin ba zai albarka ba shine imamu shafi'i din yake cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi yace to ka sani yace na je na kai koke zuwa ga malami na imamu waki na kai masa koken raunin haddata sai ya nusar da ni zuwa ga barin zunubai sai ce mun ka sani fa cewa ilimi falala ce falalar Allah kuma Allah baya ba da falalansa shi kuma mai saba masa annabi yana cewa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi da'atihi shi Allah ka'idar sai tace ba a samun abin da ke wajensa sai an yi masa biyayya sai an yi mishi biyayya saboda haka daga cikin illan sabon Allah ya ce akwai hurmanul ilmi sannan akwai hurmanul rizq Allah yana azurta wa mutum Allah yana hana wa mutum arziki saboda babban hanyar samun arziki shine tsoron Allah tsoron Allah kuma yana hana mutum saba ma Allah ne yana hana mutum saba ma Allah ne don haka Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to duk abin da ya sa a gaba na rayuwansa na kunci Allah zai bashi mafita sannan zai azurta shi ta inda baya tsammani saboda haka sabon Allah yana hana wa mutum arziki yana hana arziki sabon Allah yana hana wa mutum arziki daga cike ke cewa annal wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badana daga cikin illan sabon Allah shine sabon Allah yakan sabbaba wa mutum rauni a zuciyarsa da kuma lafiyarsa sabon Allah yakan sabbaba wa mutum rauni a zuciyarsa da kuma wato ainihin gangan jikinsa da lafiyarsa wannan shi yasa da aka ga ana faɗa mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ku ga ya same ku na musiba to abin da hannunku ya aikata ne saboda ka yi wani abu ba daidai ba sai Allah ya jarabe ka da wani rashin lafiya sai sa maka wani ciwon kai sai sa maka wata masassara sai sa maka wani abu saboda wani zunubi da kai ma Allah wanda in ka ga Allah ya yi maka haka ma to kana da matsayi a wajen Allah ne shine in ka saba ma Allah sai ya jarabe ka sai jarabawan ta zama kafara ga zunubin da ka aikata to wannan kana da matsayi a wajen Allah ne amma in lalacewar mutum ta kai lalacewa to Allah yakan bashi kuɗi ne da lafiya irin na Fir'auna sai masa talala mai kaman sake sai masa inna Allah la yubli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu sai masa talala lokacin da zai kama shi kuma ba zai iya kubuce masa ba Ibn al-Qayyim yace al-ma'asi yulidu ba'daha ba'da daga cikin illan zunubi daga cikin illolin saban Allah shine saban Allah yakan sa wato yulidu ba'daha ba'dan sashi yana haifan sashi kamar yadda yake kyawawan ayyuka sashi yana haifar da sashi yana da wahala ka samu mutumin kirki a ce yana da ɗabi'an ƙiyamun laili ka samu a zallan ƙiyamun laili ya tsaya za ka ga daidai a ce ya fi ƙwarewa a ƙiyamun laili amma za ka same shi ga karatun alƙur'ani ga iya mu'amala ga kyautatawa mutane ga yawan sadaka ga kaza saboda shi aikin alkhairi daga sanda ka fara ɗaikai nisa a ciki to za ka ga sauran suna zuwa to haka aikin zunubi yake haka aikin zunubi yake za ka ga mutum ɗan shaye-shaye ne to da wuya ka samu ya tsaya a zallan shaye-shaye in ya sha sai ya saru wancan sai ya kashe wancan sai ya yi kaza sai ya yi sata sai ya yi kaza za ka same shi mazinaci za ka same shi kaza haka ne to wannan illa ne na sabon Allah daga sanda ka buɗe ƙofa to za su yi ta shigowa ne za su yi ta shigowa ne saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda annabi ya ce idan bawa yayi zunubi to sai Allah ya sa a ɗiga masa wani bakin ɗigo akan zuciyarsa daga sanda mutum ya saba ma Allah yana yin zunubi sai Allah ya sa a masa wani bakin ɗigo kamar ɗigon tawada sai a ɗiga masa akan zuciyarsa ya ce fa'iza huwa taba wa naza'a su ƙila kalbuhu idan ya tuba ya janye daga wannan laifin to sai a wanke mai zuciya sai zama da ya yi istighfari ya tuba sai a wanke wannan ɗigon amma ya ce wa in za da zi da fiha idan ya sake laifin sai a sake ɗigawa in ya sake sai a sake ɗigawa in ya sake sai a sake ɗigawa hatta ta aluwa kalbahu har ya zama zuciyar nan wato ainihin wannan ɗigo ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu har ya zama ta mamaye zuciyarsa zuciyar ta zama baƙa to daga nan kuma babu irin aikin zunubin da ba zai aikata ba babu shine yace wannan shine wannan tsatsan da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu wannan tsatsa ce akan zuciya Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am to saboda haka dai duka wannan a wayannan wasu ne daga cikin ayyukan da a wato illoli da yawan zunubi yake yake jawowa zunubi yana jawo mutum tsinuwan Allah zunubi yana jawo mutum tsinuwan Allah yakan ja Allah ya tsine wa mutum Allah ya la'anci mutum da ka ga akwai zunuban da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa cewa Allah madaukakin sarki yana tsine wa mutum idan ya aikata su da haka duk abin da mutum aka ce wannan abin ba daidai ba ne allah baya son shi allah baya ƙaunansa allah baya son a yi kaza to wannan abin da ya fi dacewa shine mutum ya yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙarinsa iya yadda zai iya ya ga cewa ya ga cewa ya kauce ma wannan daga cikin mafi girman illan saɓon allah shine ibnul qayyim ya ce al-ma'asi tudaifu ta'azimar rabbi duk mutumin da yake da saɓon allah to za ka ga wannan zunubin yana rage masa girman Allah a zuciyarsa yana rage masa tsoron Allah a zuciyarsa ko mai saba ma Allah a fili ko mai saba ma Allah a ɓoye za ka ga lokacin da ake karanta wayu hazirukumullahu nafsahu wayu hazirukumullahu nafsahu Allah yana cewa ku kiyaye ni Allah yana cewa ku kiyaye ni ku kiyaye ni amma shi baya ji saboda yayi nisa girman Allah ya ragu a cikin zuciyarsa saboda girman Allah ya ragu a zuciyarsa saboda kamar da muka faɗa a farko sabon Allah yana hana wa mutum ilimi kaga in an hana wa mutum ilimi bai gane waye Allah ba bai san Allah ba haka ba zai girmama Allah ba ba zai girmama Allah ba Allah kuma ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah a cikin bayansa sune wayanda suka san waye Allah sune wayanda suka san Allah su suke tsoron shi saboda haka yawan zunubi idan mutum ya nace masaban Allah zaka ga ana ce masa kaji tsoron Allah ana kokarin nuna masa girman Allah amma kuma shedan ya riga ya mamaye zuciyarsa zunubin ya riga ya mamaye zuciyarsa zunubin ya yi tasiri a zuciyarsa sannan wannan kuma yana rage wa mutum ɗanɗanon ibada yawan zunubi yana rage wa mutum ɗanɗanon ibada a cikin zuciyarsa zaka ga idan gidan rawa ne za a ji idan gidan wata sharholiya ce za a je za a je a cashe wannan in za a yi awa hudu awa biyar a yana tsaye ba zai gaji ba ba gajiya amma sallah da an zo an yi minti biyar an yi minti bakwai to za ka ga yana tsaki ya gaji yana allah allah a yi a idan a yi a idan da liman ya zo ya karanta shafi ɗaya da rabi mai kyau a sallan asuba to a wannan ranar ya zama abin ƙorafi kenan saboda me ɗanɗanon ibada ya ragu a cikin zuciyarsa Allah ya cire masa ɗanɗanon ibada a cikin zuciyarsa Allah ya yi watsi da shi in Allah ya yi watsi da mutum kuma to yakan cire masa ɗanɗanon ibada dama ai me zai matsar da kai kusa da Allah shine ibada to sai mutum ya nace masa saban Allah sai Allah ya fushi da shi to sai ya cire masa ɗanɗanon ibada a zuciyarsa ko sallah zai zo sai ya fada cikin irin siffan munafukai wala ya'tuna salata illa hum kusala in ka gan shi ya zo sallah to zaka ga a kasale yake za ka ga a kasale zai zo sallah ba zai tsaya kuma ya kula da haƙoƙin sallan yadda ya kamata ba Allah ya kiyaye to wannan daga cikin abin da malama ta kawo kenan na farko ta ce daga cikin abin da ke sabbaba bakin ciki akwai al'iradu anillahi tabaraka wa ta'ala akwai bijiri ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu ta ce daga cikin abin da ke sabbaba bakin ciki akwai masa'ibud duniya akwai musibobin duniya musibobi na duniya idan duniya ta ɗaura mutum bala'o'i suka yi wa mutum yawa dole zai shiga cikin bakin ciki dole zai shiga damuwa dole zai shiga damuwa malama take cewa wahiyya kathiratun musibobin duniya suna da yawa ka faqadil ahibbati kamar misali kana tare da masoyanka sai ka rasa su masoyanka su mutu wani ya rasu ko kuma me ku rabu wanda kuma wannan dama tsari ne na Allah duk sanda aka zauna tare dole za a rabu dole za a rabu ba a taba zama tare wai aka zauna wai zaman dindindin ba dole akwai rabuwa dole akwai rabuwa yasa wani malami yake cewa mi samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya yace akwai wasu abubuwa guda takwas a rayuwa suna kai komo akan mutane duka kowa sai ya gamu da wayannan abu guda takwas din kai ma za ta iso kanka na farko yace samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya farko yace akwai sururun wata rana za ka yi farin ciki akwai farin cikin da za ka yi kasan sababinsa akwai wanda kawai kai ma kanka kawai ka ganka kana farin ciki ne baka san sababinsa ba za ka yi farin ciki surur Allah zai faranta maka rai wata rana ka tashi a cikin nishaɗi ka ƙarar da wuninka gaba ɗaya a cikin farin ciki sannan kuma ya ce akwai huznun akwai baƙin ciki wani baƙin cikin ka san dalilinsa wani bakin cikin kuma haka kawai haka kawai in an tambaye ka me yasa kake bakin ciki me yake damun ka a zuciyarka me yasa maka damuwa a zuciyarka kai ma baka sani ba kai dai kawai ka tashi dai kawai ka wayi gari dai kawai ka ganka a cikin damuwa a cikin kunci ka wayi gari kawai ka ganka a cikin damuwa ne to wayannan guda biyu wani lokacin kuma kana cikin bakin ciki wani abu kawai sai gitta sai canza maka yanayi wani lokacin kana cikin farin ciki wani abu sai gitta sai canza maka yanayi sururun wa huznun sannan ya ce wajtima'un za a taru za a haɗu za ka gamu da masoya wane abokinka ne wane colleague ɗinka ne wane classmate ɗinka ne wane ɗan uwanka ne wane wanka ne wane kaza ne wane kun haɗu a wajen aiki za a haɗu sannan akwai furka akwai rabuwa wata rana sai a rabu in makaranta ce an gama an rabu wani in kun rabu da shi har abada kuma kai da haɗuwa da shi sai a tashin kiyama idan wajen aiki ne an rabu wani in kun rabu sai kuma a tashin kiyama idan wajen idan ka duka za a rabu to wani lokacin kuma ba rabuwa ne za a yi na ka bar garin ko ka koma can ko ya koma can ba a'a kuna tare da shi sai Allah ya ɗauke shi ko kuma Allah ya ɗauke ka dole za a rabu sannan ya ce akwai wa usrun akwai tsanani a rayuwa akwai tsanani wani lokaci rayuwa za ta zo maka da tsanani sannan akwai yusrun wani lokacin kuma ta zo maka da sauƙi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa usrun wa yusrun sannan ce thumma saqamun wata nan zaka yi rashin lafiya Allah zai jarabce ka zaka yi ciwo zaka yi rashin lafiya sannan wa afiya wata nan kuma sai Allah ya baka lafiya wannan kowa yana fadawa ciki kowa yana fadawa ciki saboda haka daga ciki daga cikin abun da ke sababa bakin ciki ta ce akwai faqdil ahibba akwai rabuwa da masoya wannan kuma ba laifi bane don kayi bakin ciki don wani ya rasu ko ka rabu da wani kayi bakin ciki ba kai laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da jikansa dan gidan wato essa a ummu kulsum ko zainab ɗaya daga cikinsu lokacin da ya zo yana kwance ɗan bayi da lafiya ciwonsa na ajali ne ta tura cewa tana son annabi sallallahu alaihi wasallam mai zai masa addu'a da aka zo aka ba mu annabi saƙon sai ce mata ta yi haƙuri allah zai ba shi lafiya ta sake turuwa tana lallashinsa da ya zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ɗauki ɗan ya rike a hannunsa a lokacin ana jariransa sai sahabbai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hawaye suka ce haba annabi hadda kai ma kai ma kana kuka ya ce a'a wannan ba kuka ba ne abinda aka hana idan mutum ya mutu shine anniyaha shine kuka mai ihu ana wayo Allah ana mun shiga uku mun lalace ana kaza kaza kaza kaza to wannan shine abin da aka hana amma ai hawaye yace wannan inna hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi bani adam yace wannan wata rahama ce tausayi ne da Allah ya sanya ta a cikin zukatan yan adam wannan tausayi ne da haka in kai bakin ciki ba wani abu bane ko kai hawaye mutum ba jarumta ba ce a zo a ce ta ai wani ma da mamansa ma ya rasu ma da mamansa ta rasu ma ka ganshi ma kaman bai damu ba wai shi ma jarumi wai shi mutawakkil ya dogara ga Allah wannan ba jarumta bace ba wannan ba jarumta bace ba Allah ya san cewa za ka yi bakin cikin dama to sai dai abinda ake abinda Allah yake bukata shine tunda ya san za ka yi bakin ciki to kuma sai ya sa maka mafita in ka shiga wannan damuwan wane ya rasu wane ya tafi wane ya mutu to kuma sai ka tuna koda shine yake daukan ɗawainiyar rayuwarka kaza kaza to sai ka tuna cewa na hannu da rizqukum wa iyahu Allah ne yake azulta ka da kai da shi duka Allah yake baka duk Allah ne yake baku to sai ka dogara ga Allah sai ga ba komai ba wani abu dan ya tafi tunda Allah ne yake baka dama arzikinka ne shi kuma sababi ne Allah ya sa arzikin ya dinga isowa arzikinka ya dinga biyowa ta hannunsa yana isowa zuwa gare ka saboda haka in ya tafi ma in wani sababin ne Allah zai kawo wani sababin babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa man asabathu musibatun falyadhkur musibatahu bi fa innahu a'zamul masa'ib annabi yana cewa duk wanda wata musiba ta same shi wani nashi ya mutu wani nashi ya rasu to ya tuna fa cewa annabi ya ce ka tuna cewa ni manzo Allah na rasu domin mutuwar annabi ita ce mafi girman musiba ita ce mafi girman mutuwa ita ce mafi girman rashi da aka yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan ta ce wal faƙari talauci yakan sa mutum ya yi baƙin ciki wal abwal maradi rashin lafiya yakan sa mutum ya shiga cikin damuwa ya baƙin ciki wa ta'arrudi li zulmi mutum ya bijirar da kansa zuwa ga wani zalunci a zalunce shi wannan yakan sa mutum ya shiga cikin damuwa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ittaqu da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab yace kun ga wanda aka zalunce shi to karka yadda ya maka Allah ya isa saboda Allah ya isansa kai tsaye yake wucewa wajen Allah babu tazara babu wani shamaki tsakaninsa da Allah saboda ya shiga cikin wani damuwa ne da haka da ya ce Allah isar min Allah zai ce to na isar masa annabi ya ce Allah da kansa zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin Allah zai ce na rantse da izzata na rantse da buwayata wallahi sai na taimake ka wallahi sai na ɗaukan maka fansa ko da bayan wani lokaci ne Allah zai ce sai na bi maka kadin hakkinka sannan ya ce wani hirafi zauji ta ce wani hirafi zauji wa ihmalihi li baitihi da kuma mutum ya zama inhiraf shine wato ga abin da ya kamata ya yi amma ya kasa yi inhirafu zauji kenan namiji a gida ga abin da ya dace ya yi amma ya gagara sannan wa ihmalihi li baitihi sannan kuma ya zama ya kasa ya gaza daukan ɗawainiyan gidansa dole mutum zai shiga damuwa dole zai shiga damuwa yaga ya kasa daukan ɗawainiyar gidansa ya kasa ya ciyar da iyalansa ya kasa ya tufatar da iyalansa ya kasa ya biya bukatun iyalansa dole zai shiga damuwa wannan yana daga cin masa'ibu duniya sannan ta ce wani hirafil abna da kuma mi kaucewar 'ya'ya daga kan hanya gazawarsu kana ganin ga 'ya'ya nan ka tara amma sun kauce daga kan hanya ba sa abin da ya kamata ba sa yin abin da ya dace au uquqihim ko ya zama suna saba ma iyaye suna cutar da iyaye wa tamarrudihim ala walidaihim ya zama mi suna wato cutar da iyayensu ba sa yi ma iyayensu biyayya suna taurin kai ma iyayensu wa gairi zalika min masa'ib da makamantan haka na musibu wannan duk musiba ce to abin da ya kamata mutum shine duk sanda irin wannan musiban ta same shi sai ya koma zuwa ga Allah wanda in mun zo gaba za mu je a cikin wato a ilajul huzni a cikin maganin damuwa za mu je akwai komawa zuwa ga Allah da yawan addu'a duk abin da ya same ka na musiba ka tuna cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir Allah madaukakin sarki ce ba wani abun da zai samu ba wani abun da zai faru na musiba a cikin ƙasa ne ko a karan kanku da kanku face yana rubuce a cikin littafi tun kafin a halicci wannan halittan an rubuta musiban nan zai same ta wannan abu ne mai sauki a wajen Allah sai ce likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum saboda kar ku kai makura wajen shiga damuwa akan abin da ya kubuce muku akan abin da kuka, kuka so ya faru bai faru ba kar kuma alkuyi alfahari da yawa saboda Allah ya azurta ku wannan shi yasa Allah ya gaya muku in kaga alkhairi ya same ka dama a rubuce yake in kaga sharri ya same ka dama yana rubuce ne dama yana rubuce ne da haka wani lokacin yakan zo a sigan jarabawa sannan abu na uku ya ce daga cikin abubuwan da ke sababa bakin ciki akwai adamu qudratil mar'i ala muwajahati dugu ala muwajahati dugubi wa takayyuf ma'aha mimma yastad'i lil huzni lil mar'i fil baiti aw al amali aw aw al amali aw ma'a ammatin nasi wato akwai adamu qudratil mar'i ala muwajahati dugubi wa takayyuf ma'aha shine ya zama mutum ya gaza ya kasa wajen fuskantar ƙalubalen rayuwa wajen fuskantar matsalolin rayuwa da kuma me ya zama ya gaza ya kasa wajen daidaita rayuwarsa wajen kula da abin da ya kamata a rayuwarsa ya zama mutum ya kasa ya zama mutum ya gaza to wannan zai sa shi ya yi bakin ciki saboda in mutum ya kasa fuskantar ƙalubalen rayuwa in mutum ya kasa fuskantar matsalolin rayuwa rayuwar da ba za ka fita a matsaloli ba matsaloli ba za su fasa zuwa ba abin da ya rage maka shine kawai kai ka koya yaya za a yi duk matsalan da ta zo yaya za a yi kamar da ita ta zama kamar ɗani da za ka taka ka haura sama amma idan ka idan ka bar laje matsaloli ba za su fasa zuwa ba kuma gangaruwa za su yi su danne ka to dole mutum zai shiga bakin ciki wancan matsalan ta zo wancan matsalan ta zo wancan ya kwanto an daure wancan ya kwanto an daure wancan ya kwanto an daure to in mutum ya kasa fuskantar kalubalen rayuwa sai shiga cikin damuwa shine tace mimma yastad'i lil huzni wanda ke jawo bakin ciki lil mar'i ga mutum fil baiti a gidansa matsalolin gida ya kasa fuskantar su ya kasa magance su dole zai yi bakin ciki awil amali ko a wajen aikinsa au ma'amatin nasi ko wajen mu'amala tsakaninsa da sauran mutane wa malji'uhu ila ikhtilafi tibai wan nafsiyati abinda ke jawo wannan damuwa wannan damuwan kuma shine sabanin zukatanmu sabanin halitta sabanin tunaninmu da tunaninka da tunanin matarka ba ɗaya bace ba ba ɗaya bane da tunaninka da tunanin ɗanka ba tunani ɗaya bane To idan ka zo ka zauna a cikin gida, yanzu kai a matsayinka na mai gida, kai a matsayinka na namiji a gida, kai a matsayinka na uba, yanzu Allah ya sa ka zama jagora a gidan ne. Saboda me? Kai ka zama ya za a yi ka haɗa da tunanin matar, da tunanin 'ya'yan tunanin da yake daban-daban, ka haɗa su ka saita su su tafi akan hanya madaidaiciya. In a wajen aiki ne, wancan zai kawo maka matsala wancan zai kawo maka matsala wancan zai ya za a yi ka mu'amalanci kowa da mu'amala mai kyau duk wanda ya zo kai ka zama kamar ƙwarya ne kai duk kalar ruwan da aka zuba zai ɗauka in na zafi ne zai ɗauka in na sanyi ne zai ɗauka in kunu aka sa zai ɗauka duk abin da aka sa zai ɗauka babu matsala to wannan abin da ke jawo wannan shine saɓanin zukatanmu saɓanin rayukanmu kowa da irin tunaninsa fahuwa la ya arifu tariƙatar ta'amuli ma'ahum sai zama mutum bai san yaya zai yi mu'amala da wa'annan saɓanin tunani da kuma yanayin halitta na mutane ba wala yamliku miftaha qulubihim sannan bai mallaki makullin zukatansu ba makullin zukatan kowa a matsayinka na mutum ɗan adam shine kyautatawa shine kyautatawa to in ka iya kyautatawa zaka zauna lafiya ko da mutum ya nuna maka ya munanta maka to kai Allah ya ce ka masa ka musanya masa da abin da yake mafi kyau Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim Allah ya ce da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama ɗaya ba in mutum ya maka mai kyau in mutum ya maka mara kyau Allah ya ce ka tunkuɗe ba da mai kyau ba ya ce billati hiya ahsan da wacce take mafi kyau in ya maka mai mummuna Allah ya ce to kai in ka zo karka ce za ka yi mummuna an wuce wannan kyakkyawa ma wuce shi wanne ake so mafi kyau za ka yi masa sai ce to fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa za a wayi gari wanda da a tsakaninka da shi akwai adawa akwai gaba zai wayi gari ka annahu waliyun hamim zai zama kamar majibincinka ne masoyinka ne kud da kud amma ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru ba wanda ake riskar da shi wannan matsayin sai mai haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba wanda ake riskar da shi wannan wajen sai wanda yake da babban rabo shi sa wani malami yake cewa idza baga baghin alayka bi baghihi faqtulhu bil ma'ruf la bil munkari idan mutum idan wani wawa ya zo maka wawancinsa wani azzalimi ya zo maka zaluncinsa to kai ka kashe shi da hanyar mi bil ma'ruf ta hanyar kyautata masa la bil munkari karkarama da mummuna karkarama da mummuna wani kuma magana ce zai zo ya maka maganar banza saboda ka wuce ajinsa zai zo ya zage ka ya ci mutuncinka ya yi maka kaza ya yi maka kaza to ba a dawowa baya ka ce sai ka maida masa martani sai ka rama ba a haka imamu shafi'i yake cewa idza nabaqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut yace idan wawa ya zo yi magana karka amsa masa ya gama wawancinsa karka ce kowa ya mun kankara sai mai ne itace ba a haka ya gama cin mutuncin ka ya karabu da shi ya ce fa in kallamta hu farrajta anhu in ka ce da yayi sai ka mayar da yayi sai ka mayar da to wannan zai sa ya ƙara samun wato faraj ya kama ya ƙara samun kwanciyar hankali da nutsuwan ya dinga gaya maka duk abin da ya ga dama amma wa in khallaitahu in ka rabu da shi ka share shi kamar baka san yana yi ba kamar dan ya mutu zai ji kamar ya rataye kansa ya mutu saboda ya taba amma ka share shi to saboda haka rashin iya mu'amala da mutane wani zai iya zuwa ya zage ka kawai sai ya saka a cikin damuwa wani ya zo ya zage ka shi ma ya kara ma damuwa wani ya zo amma in ka iya mu'amala da mutane gaba ɗaya sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya ko kana mutum Allah ya ɗaukaka ka amma ka tsaya kana lissafa suwaye masoyana suwaye makiyana ka samu matsala ka samu matsala tunda makiyinka bai hana ka ci gaba ba manta da shi mai da kansu kamar ɗani ne da za ka taka taka ka bi ta kansa ka wuce shi kenan sannan abu na kusa da ƙarshe ta ce adamu ta hadidil ahdaf daga cikin abin da ke sa mutum a bakin ciki shine ya zama rayuwarsa babu tsari rayuwarsa bayi da plan ya zama bayi da tsari a rayuwarsa to wannan zai sa mutum a cikin damuwa zai ta shiga cikin damuwa in ya zama rayuwarsa babu tsari zai shiga damuwa ta ce falmar'u bila hadafin insanun ba'i mutum ya zama bayi da hadaf bayi da fica mai kyau bayi da ambition ka tambaye shi me mission ɗinka ka zan nan da ka sa a gaba karatun nan da kake yi me kake so me mission ɗinka akan karatun aikin nan da kake yi me mission ɗinka akan wannan aikin ya zama bayi da wannan bayi da tsari a rayuwansa ta ce to wannan mutum wannan mutum ne wato wulakantaccen mutum lalataccen mutum فمن يسير في فمن يسير في طريق الحياة ليس له هدف عظيم يسعى إليه tace duk wanda yake tafiya a hanya ta rayuwar nan kuma ya zama bayi da wani hadafi mai girma wanda yake fuskantar wannan hadafin to waqtuhu yamdi hadara to lokacin sa yana tafiya ne a banza yana karar da lokacin sa ne a banza wa nafsuhu hazina zuciyarsa kuma kullun za ta dinga cika da bakin ciki ne wa qalbuhu mutashattit sannan wato kwakwalwarsa zuciyarsa tunaninsa kullum zai zama zai zama yana rabuwa ne yana rabuwa yana rabuwa yana rabuwa saboda me aiki kawai yake watakila yana samun albashi a wata amma albashinsa babu tsari watakila yana samun kaza iya abin da iya kawai ya samu kuɗi kawai an kashe babu tsari a rayuwarsa to sai ya zama me ga abin da ya kamata ya yi mafi girma da shi amma kuma bai yi ba ya zama zuciyarsa babu nutsuwa a ciki wa ruhuhu ya isa sai zama ruhinsa wato ta zama ya isa tun wato zai zama gaba ɗaya ma ya cire tsammani daga yin rayuwa mai kyau ya cire tsammani daga rahamar Allah saboda bayi da tsari a rayuwarsa bayi da tsari a rayuwarsa mutum ya tsara lokaci kaza ina so in yi kaza ƙarshen watan nan ina so in yi kaza zuwa lokaci ya zama gaba ɗaya rayuwarsa akan tsari yake yin ta to wannan tsari wannan tsari ne mai kyau musulunci ya goyi bayan haka musulunci ya goyi bayan haka bature ma cewa yake yi he who fails to plan plans to fail duk wanda ya ki ya tsara to ya tsara faɗi ne wanda ya ki ya zauna ya ce ina so in tsara hadaf na rayuwata to ya samu matsala ya samu matsala duk abin da mutum zai shi zai sa a gaba a rayuwarsa to ana so ya zama akwai tsari akwai wani mission akwai wani abin da yake so ya cimma a rayuwarsa akwai abin da yake so ya cimma a rayuwarsa to wannan shine zai ka zaga bakin ciki da damuwa suna zuwa maka da sauki saboda komai naka a tsare ne in ma kaza bai faru ba to kana da wato kana da substitute kana da second option ko na yi kaza in kaza bai faru ba kuma zan yi kaza in kaza bai faru ba kuma zan yi kaza kana da wasu zaɓin bayan wannan to sai ka ga gaba ɗaya lokacin ka bai tafiya a banza abu na ƙarshe ta ce daga cikin abin da ke jawo yawan baƙin ciki akwai almubalaghatu fil ihtimami bi sagha'iril umuri shine mutum ya kai makura wajen damuwa da ƙananun lamura abubuwan ma da ba su kai ya damu da su ba abubuwan da ba su kai ya damu da su ba yace falau hasala annal ashiya al yawmiyyah al basitah al mutakarrira lam takun ala wajhi al kamali latakaddara haluhu tace inda a ce al'amura na yau da gobe wayanda suke a shimfiɗe ne kullum ana yin su wayanda suke yawan maimaituwa ba su zo a fuskan kamala ba ba su zo a cikakkun hanyoyin da shi yake so ba to sai kaga yanayinsa ya canza ya shiga cikin damuwa akan wasu ƙananun lamura saboda ba su zo masa yanda yake so ba wa kathrat shakayatu shakayatuhu sai kaga yawan korafinsa yayi yawa wa tanaggada aishuhu wa tanaggada aishuhu sai kaga rayuwarsa me ta samu me ta samu wato yana rayuwa a cikin damuwa sai ga yana rayuwa a cikin bakin ciki akan wasu 'yan ƙananan abubuwan da ba su kai ya damu da su ba to in mutum ya cika sa ma kanshi damuwa akan lamuran ma da ba su kai ya damu da su ba to bakin ciki zai yi masa yawa bakin ciki zai yi masa yawa saboda dan abu kaɗan ne sai ya kwantar da shi lijib ya shiga damuwa dan abu kaɗan sai ya hana shi taɓuka abubuwan da ya kamata ila ghairi zalika min asbabil huzni malama ta ce da wasu daga cikin sabuba da ke kawo bakin ciki wayanda ba wannan ba afanallahu wal muslimina minha da mu da musulmai baki daya duka Allah ya wato warkar da mu daga duka wayannan cututtuka saboda haka wayannan su ne abubuwa guda biyar da ita malama ta kawo daga cikin sabuban da ke jawo bakin ciki da kuma yawan damuwa a cikin rayuwar mutum muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maida mana duk wata damuwa da muke ciki ya musanya mana ita ta koma farin ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa duk jarabawoyin da yake mana su zama kafara ne ga zunubanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa jarabawa ce kuma ya ba mu ikon ci Allah ya jaraba mu da abin da za mu iya ci abin da ba za mu iya ba kuma Allah ya iya mana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu abin da mun karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kusakurai kuma ban gane ba ba ku gane ba Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana Allah kuma ya nuna mana daidai a matsayinsa na daidai ya ba mu ikon bin shi Allah ya nuna mana kure a matsayinsa na kure ya ba mu ikon kauce masa Allah ya nuna mana ƙarya da bata a matsayinsu na ƙarya da bata ya bamu ikon bijire musu Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام يا عزيز يا غفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته